بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda karatunmu na baya mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul a'ala insha Allah yau za mu tashi a farkon suratul ghashiya suratul gashiya sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul gashiya take karantaswa shine jan hankalin bayi zuwa da ayoyin Allah wadda ke sa bawa ya fahimci ba shi da wani abin bauta da gaskiya kuma bayan babban dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu shine don mu bauta mishi kuma mu kadaita shi a cikin bautar to suratul gashiya ta ja hankalin bayi zuwa ga waɗansu ayoyi al'ayatul kauniya ikon Allah wadda zai nusar da bawa cewa babu abin bauta da gaskiya idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Suratul gashiya ta yi magana akan makoma na bayi baki ɗayansu kafiransu da muminansu waɗanda suka yi imani da waɗanda suka kafirci da kuma waɗanda suka tsaya akan ɗa'a ma Allah da waɗanda suka bijire wajen yi wa Allah ɗa'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma makoma na kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu domin dukkan bayi za su tashi a gaba ga Allah ne ranar alkiyama tawaga biyu ne da wadda suka rabauta da wadda suka yi asara bayi za su tashi a gaba ga Allah ne ranar alkiyama wadda suka rabauta da wadda suka yi asara yana daga cikin wajibi da yake kan kowane ɗaya daga cikinmu shine tunanin makomarsa tunanin makomarsa Allah ya ce kowace rai ta yi dubi kan abin da ta tattala ta tanadar domin gobenta shi ne gobe kiyama kowane bawa zai tashi a ƙarƙashin waɗannan inuwowi guda biyu ko dai na wadda suka rabauta Allah ya samu na cikinsu ko na wadda suka yi asara Allah ya tsare mu daga gare su sai Allah a cikin alkur'ani yana cewa wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura
إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah ya ce kamar haka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka yi maka wahayin wannan alqur'ani Allah ya ce cikin harshen larabci litunzira ummal qura Allah ya ce domin ka gargadi uwar alqariyu uwar alqariyu ita ce makka wa man haulaha ka gargadi dukkan kasashe da garuruwa da suke kewaye da maka duk wata ƙasa duk wasu al'umma duk wani gari da yake bayan ƙasa ya shiga cikin waman haulaha da waɗanda garuruwan da suke kewaye da maka watun zira yawmal jam'i larai ba fihi Allah ya ce kuma ka gargaɗi mutane game da ranar haɗuwa ran da za a haɗu baki ɗaya larai ba fihi Allah ya ce kuma babu kokonto cikin haɗuwa wannan haɗuwa a wannan rana. Watun bira yau maljam ranar haɗuwa ba wadda za a ɗaga ido a wannan ranar a ce shi bai zo ba. Larai ba fiye Allah ya ce kuma wannan haɗuwan a wannan inin Allah ya ce ba kokonto ciki. Farikun fil jannati wa farikun fisa'ir Allah ce wata tawaga wani yanki na waɗannan bayi da aka haɗu a wannan haɗuwan fil jannati Allah ce suna cikin aljanna wa fariqun fisa'ir wani yanki Allah ce suna cikin wutan sa'ir wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraquna الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون Allah ya ce wa yau mataƙumu sa'atu ranar da alƙiyama za ta tsaya ma'ana ranar da za a yi tashin duniya yau mai izin ya tafarraƙun Allah ya ce a wannan rana bayi za su rarraba kowa zai kama layinsa. Kowa zai kama layinsa. mutanen kirki za su rabu za su ware daga mutanen banza mutanen banza za su ware daga nagartattu kafirai za su ware daga masu imani masu imani za su rarrabe daga kafirai wa yau mataƙumu sa'atu Allah ya ce ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yau ma izin ya tafarraƙuna Allah ya ce a wannan rana bayi za su rarrabe fa'amman labina amanu wa amilu salihati Allah ya ce to amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan ƙwarai fahum fi raudatin yuhubarun Allah ya ce to suna cikin dausayi na gidan aljanna ana faranta musu rai wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah Allah ya ce amma waɗanda suka kafirce ma Allah suka ƙaryata ayoyinmu suka kafirce ma haɗuwa da ranar alkiyama suka ce alkiyama ƙarya ne wa amman ladina kafaru Allah ya ce amma wanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirah suka ƙaryata ranar lahira fa ulaika fil azabi muhdarun Allah ya ce to waɗannan ababan halartowa da su ne a cikin azab to haka za a rabu fa minhum shaqiyun wa sa'id Allah ya ce a cikin su akwai wanda yake shaqi ne bayi da rabu Allah ya ce kuma akwai rabautattu wadda za su tsira. To suratul gashiya ta yi bayani akan waɗannan rabe-rabe guda biyu na banza da na ƙwarai. Idan akwai wani lissafi da shi ya fi kowane lissafi muhimmanci a rayuwarka, malam shi ne lissafin a wace tawaga za ka tashi bayan ka mutu. Imani ne da aikin ƙwarai? imani ne da aikin kwarai imani ne da aikin kwarai illal ladina amanu wa amilus salihati sun yi imani sun yi nagartattun ayyuka saboda ka sayyidina umar yake cewa ku dinga ma kanku hisabi kafin a titsiye ku a ce za a muku hisabi ka zauna ka kalli kanka yau inda al'amarin Allah zai cin maka yau zaka kai labari kai lissafi dama ma'anan hisabi ai lissafi kai za ka buga da kanka to a ƙarshen suran Allah sai yi magana akan duk wanda zai yi wa'azi zai yi da'awa aikinsa kawai yin wa'azin ba a ba shi dama na tilasta mutane akan abin da ya kira su ba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ce kuma ni kuma ni ne zan yi hisabi ma kowa akan aikinsa Allah ya datar da mu to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithun ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الله يتي هل أتاك حديث الغاشية Allah ya ce mai karatu ko mai sauraron karatu, Allah ya ce labarin algashiya mai lullube mutane da damuwa da takaici Allah ya ce ya zo maka Allah ya ce ka san wannan labari hal ataka hadithul gashiya Allah ya ce shin labarin algashiya masifa da take rufe mutane da damuwa da bakin ciki da takaici Allah ya ce ya zo maka ka san wannan labari algashiya a wani ku Allah ya ce mata alqari'a mai tada hankali الغاشية بمعنى الداهية العزيمة التي تغشى الناس بأهوالها tashin hankali mai girma wadda yake lullube mutane da damuwa shine ake ce mai algashiya Allah ya ce hal ataka hadithul gashiya shin labarin algashiya ya zo maka wani damuwa wani ini da zai zo a ruɗe a gigice a shiga damuwa Allah ya ce ya zo maka wannan ini shi ne za ka ji annabawa suna nafsi-nafsi algashiya abinda zai zo ya rufe ta ko ta ina wato alkiyama duk wani wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama to yana da kyau ya dinga nazari game da wannan rana ta alkiyama tabbas alkiyama alghashiya ce duk masifar da ɗan adam zai shiga a rayuwar duniya akwai wani abu da zai faɗo mishi na idan ya yi waje kaza ko ya yi abu kaza zai iya samun tsira ko sassauci idan alkiyama ta tsaya duk abun da bawa zai yi tunani wannan abun zai iya kawo mishi sassauci sai ya ga wannan abun shi ma a cikin damuwa yake Allah a farkon suratul hajji yake cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi imani ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki mai kyau ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce fa girgizan alkiyama girgizan tashin duniya masifun da za su faru ran da za a yi tashin duniya shay'un azim Allah ya ce fa al'amari ne babba wato ka kalli abin da Allah ya ce babba ne ai bai kamata kai ka kalle shi karamin abu bane bai kamata abin da Allah ya ce babba ne wato ka mishi kallon wasa ba ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati girgizan tashin duniya tashin hankalin tashin duniya shay'un azim Allah ya ce fa wani al'amari ne babban al'amari yawma tarawnaha tazhalu kullu murbi'atin amma arba amma arba'at Allah ya ce randa zaka ga kowace mai shayarwa tana rafkana game da abin da take shayarwa wato wannan zai fito maka da wannan ranan ta ci sunan algashiya ita fa mace ko dabba ce ko tinkiya ce takan yi fada akan jaririnta yau mata raunaha ta zahalu kullum murdi'atin amma arba'at Allah ya ce za ka ga kowace mai shayarwa ta rafkana ta yi watsi ta yi fatali da abin da take shayarwa ka tuna ran da uwa za ta ga abin da za ta gani ta jefar da ɗanta ta kama hanya ta tafi kuma ta tafi da gaske ne da gaske ta tafi wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata ma'abuciyar ciki Allah ya ce za ta sauke abin da yake cikinta in ya kai haihuwa za ta haife shi in ma bai kai haihuwa ba za ta barar da shi amma ciki bai isa ya zauna a wannan ranar ba wataran nasa sukara Allah ya ce za ka ga mutane a cikin maye mutum a gigice wa makon bi sukara Allah ya ce kuma ba giya suka sha ba ba kayan maye suka sha ba walakin na azabar lahi shadid sai dai azabar Allah ce ta tsananta a wannan rana wannan shine algashiya wataran nasa sukara za ka ga mutum a ɗimauce a buge a gigice Allah ya ce kuma ba komai ya sha ba me ya faru Allah ya ce rikicin tashin duniya ne wannan ba ba a iso kan mutum a ce mishi me yayi ko me bai yi ba yanayin wunin ne haka wunin take a wata aya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshu yawman ne ko يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
ita ma wannan ayar Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kun ga salonta daya da waccan aya wakshaw yawman Allah ya ce ku ji tsoron wani wuni ku yi tunani game da wani wuni ku ji tsoron haɗuwa da wani wuni kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce wannan wunin me zai faru a ciki Allah ya ce la yajzi walidun an waladihi mahaifi mahaifiya waɗanda suka haifa Allah ya ce ba da su iya ƙulla ma abin da suka haifa komai ba la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka shi ma abinda aka haifa da ba zai iya tabuka komai ma iyayensa ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun Allah ce alƙawarin Allah gaskiya ne wannan wunin tana zuwa to wannan wuni ita ce algashiya ka san idan wani rikici yayi rikici sai ka nemi wadda ko a gidanku zai faɗa ko ya nemi masoyanka ko ya nemi iyayenka a nemi yadda za a yi to Allah sai yake gaya masu ma iyayen ga halin da rasu shiga la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a iyaye ba da su taimaka ma ƴaƴansu da komai ba ƴaƴa ba da su taimaka ma iyayensu da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne duk daren dadewa wallahi da ai tashin alƙiyama Allah sai ya ce fala tagurrannakumul hayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yagurrannakum billahi algarur kar ku bari mai ruɗin nan ya ruɗe ku shine shaidan ya raba ku da ubangijinku idan ka kalli rayuwar al'ummar mu kai da ka gane tasirin ruɗuwa da rayuwar duniya za ka mutum ya ƙara rayuwarsa a duniyar bai samu komai ba a addinin bai iya komai ba a ita kanta duniyan bai san komai ba amma kullum yana da hope bai sanya burinsa da nacinsa a lahira ba Allah ya ce falata gurrannakum alhayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi algarur kar ku bari mai rudi ya ruɗe ku ya raba ku da ubangijin yau mai firrul mar'u min akihi Allah ya ce ranar da ɗan uwa zai guji ɗan uwansa wa ba shi ba ƙani ƙani ba shi ba wansa wa ummihi wa ummihi wa abi mutum zai guji mahaifiyarsa zai guji babansa wato ka duba salo na alƙiyama duk wanda kake ganin zai tallafa maka to sai a gaya maka halin da shi ma yake ciki yau mai firrul mar'umin akihi mutum zai guji ɗan uwansa wa ummihi wa abihi zai guji mahaifiyarsa zai guji mahaifinsa wa sahibatihi wa sahibatihi wa bani zai guji matarsa zai guji ƴaƴansa likulli imri'in minhum لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه likulli imri'in minhum kowane ɗaya daga cikin su yawma idin a wannan ranan sha'anun yugunihi akwai sha'anin da ya sha kansa akwai sha'anin sa da ya sha gaban sa wannan haka take idan an ce maka wane ya mutu to yanzu shi yana jiran abin da zai faru ne kawai ranar kiyama sannan akwai abin da za a gabatar mishi na ayyukan alkhairinsa ko na ayyukan sharrinsa a kabarinsa kafin tashin alkiyama kai ne yau kake da dama ka yi duk abin da za ka yi na aikin alkhairi in tuba ne yau kake da dama ka tuba daga kafirci zuwa ga imani daga shirka zuwa ga tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sabon Allah zuwa ga da'a ma Allah duk kana da dama to haka in za a yi ta kawo ayoyi da suke alaka da tashin alkiyama zaka ji duka waɗannan ayoyin suna maganan irin firgici da alkiyama ke zuwa da shi ne Allah ya ce hal ataka hadithul gashiya Allah ce shin labarin mai lullube mutane da damuwa da tashin hankali ya zo maka Allah sai ya ce wujuhun yawma idin khashi'a Allah ya ce waɗansu fiskoki a wannan rana ta alkiyama kaskantattu ne suna cike da kaskanci mun ji sifa na farko an fara lissafa su wujuhun yawma idin khashi'a waɗansu fiskoki Allah ya ce suna cike da kaskanci suna cike da damuwa suna cike da takaici suna cike da ɗan da na sani ɗan wuta Allah ya tsare mu fiskarsa fiskarsa tana ɗauke da alamarsa shine ma'anan wa wujuhun yawma idin basira tazunnu an yuf'ala biha faqira أظن أن يفعل بها ساقرة waɗansu fiskoki in ji Allah a wannan rana ta alkiyama a murtuke suke a ɗaure suke a cikin damuwa suke tazunnu an yuf'ala biha faqira Allah ce don sun tabbatar za a saukar musu da wani bala'i sun tabbatar babu zaman lafiya a wannan rana yawma tabyaddu wujuhun wa يوم taswaddu wujuhun تبيض وجوه وتسود وجوه Allah ya ce rana ce da waɗansu fiskoki suna da haske waɗansu fiskoki sun yi baƙi sun shiga damuwa wujuhun yawma irin khashi'a Allah ya ce waɗansu fiskoki a wannan ranan suna cike da kaskanci wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يؤردون عليها خاشئين من الذل Allah ya ce za ka ga kafirai ‘yan wuta, Allah ya ce ana bijirar da su a kanta cikin ƙasƙanci da walaƙanci. Yanzu runa min ƙarfin kafi, Allah ya ce suna satar gani da gefen idansu, ɗan wuta ba zai iya ɗaga kai ya kalli abin da zai kalla ba, saboda ƙasƙanci da yake fuskarsa. ko barawo ne wannan aka kama shi ɗan anguwa baya iya daga kai ya kalli yan anguwa to lokacin da za a yi duk abin da za a yi ƴaƴansa suna wajen jikokinsa suna wajen surakanansa suna wajen makwabtansa suna wajen Allah ya ce kashi ina min zulli yanzuruna min ƙarfin kafi sai dai ya ɗan kyafta ido ya kyallara ido ya yi dubi amma ba zai daga kai saboda kashi da walakanci da ya samu kansa a cikin ranar ƙirƙiya wa yau malƙiyamati tara lalazina kazabu alallahi wujuhun muswadda ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين wa yau malƙiyama Allah ya ce a ranar alƙiyama tarar lazina kazabu alallah za ka ga waɗanda suka yi ƙarya ma Allah wujuhun muswadda Allah ce fiskokinsu ya yi baki kasan wani kiransan ma ubangijinsa yake jingina Eh, iftara alallahi kaziba ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah Allah ce za ka ga fiskokinsu ya yi baƙi ya munana. To shi ne ma'anan wujuhun yau mai idin hashiya. Amilatun nasiba, waɗannan fiskoki, masu waɗannan fiskoki, amilatun nasiba, Allah ce kuma suna cikin aikin wahala a cikin wuta. la ilaha illallah ana cikin damuwa waɗansu malamai suka ce amilatun nasiba suna masu aiki na wahala an nasabu ma'anahu at-ta'abu waɗansu malamai suka ce wahala wahala aikin banza yin addinin da ba Allah ya shar'anta ba asalin aikin banza ke aikin banza yin bid'a da sunan samun lada amilatun nasiba qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala Allah ya ce shin bana ba ku labarin mafiya asarar ayyukansu ba a ranar alkiyama mutum ya tsaya ya buga jiki ya yi aiki ya je lahira aikin babu Allah ce ba na gaya muku suwaye ba Allah ya ce allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya su ne waɗanda ayyukansu ya lalace ya watse ya ɓaci tun a nan duniya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a amma su kuma suna zaton suna kyautata aiki ne wadda za su amfane shi a lahirarsu waɗansu malamai suka ce shi ne ma'anan amilatun nasiba a duniya sun yi aikin banza sun sha wahala babu sakamako duk wanda ya rike wani addini da ba musulunci ba wallahi aikin banza yake masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce matsalar ladina kafaru bi rabbihim a amaluhum misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu mun fahimta a amaluhum to ayyukansu da suke matsalar ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ma ubangiji suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a amaluhum Allah ya ce ayyukan da kaga suna yi karamadi Allah ya ce kamar toka ce ishtaddat bihir rihu wadda guguwa ta kada guguwa mai karfi ta kada akan tokan fi yaumin asif a wani wuni da aka yi iska mai karfi akwai abin da zai rage babu toka ce aka tara bayan an tara tokar sai kuma aka yi guguwa mai ƙarfi ya biyo ta kan wannan tokar kasan dai komai ya lalace komai ya lalace karamadi kamar toka ne ishtaddad bihin rihu fi yawmin asif da iska mai ƙarfi ta kaɗa a kansa a wani wuni da aka yi guguwa la ya kadiru na mimma kasabu alashe Allah ce ba da su iya amfanar komai ba cikin abin da suka aikata na tara wannan tokan zalika huwa dalalul ba'id Allah ce to wannan shine bata mai nisa shi yasa Allah ce kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala a duniya mutum ya tsaya akan abin da Allah bai shar'anta ba ya rike addinin da Allah bai shar'anta ba ya rike tafarkin da Allah bai shar'anta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to in kana neman wanda yayi babban asara to wannan shine yayi babban asara مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Allah ya ce matsalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda suke ciyarwa suke taimakawa da shi a nan rayuwar duniya zaka samu wanda ya kafirce ma Allah yana ba da scholarship wani zai zo yayi bohol a angonku wani zai zo ya raba gidan sauro wani zai zo ya ba da tallafin abinci Allah ya ce matsalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda suke taimakawa da shi a nan rayuwar duniya ka matsali rihin fi hasirun Allah ce kamar wata iska ce da take ɗauke da sanyi mai daskararwa ko mai ƙona abin da ya biyo kansa asabat harsa ƙaumin sai wannan iska mai sanyi ko wacce take ɗauke da wuta a cikinta sai ta biyo kan gonakin waɗansu mutane zalamu an fusahun da suka zalunci kansu ba a halakatu Allah ce sai ta halakar da gona Allah ce misalin su ke dukiyar wadda bai yi imani ba da sunan aikin alkhairi to kamar ya zuba a ruwan ya tafi abinda duk za a bashi sai a bashi a rayuwar duniya ya yi amfani da shi amma a lahira ba yi da rabu malam shi fa imanin nan shine lamba ɗaya duk abin da ka san za ka yi duk abin da ka san za ka yi na farko ka tsare imaninka ka yi maintainin imaninka akwai abubuwa da yawa da suke tauye imanin mutum ka kiyaye imaninka duk abin da za ka yi ka tabbatar da imani da Allah shine lamba ɗaya in ka rasa shi wallahi ka rasa komai ka rasa komai masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abinda suke ciyarwa a nan rayuwar duniya kamasali rihin fiha sirrun kamar iska ce wacce take dauke da sanyi mai sandararwa mai halakar da duk abunda ta biyo kansa asabat harfa qaumin wannan iska da take dauke da wannan sanyi ko wuta sai ta bi ta kan gonakin waɗansu mutane zalamu anfusahum da su suka zalunci kansu fa ahlakatu sai ta halakar da shi wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kansu duk wannan abun da kaga ake ambatawa ka karanta ko aka karanta ma aka faɗa ka ji wallahi in ka ƙi aiki da shi ka zalunci kanka domin za ka ga ranarsa in an ce ma ka yi imani akwai ranar da za ka gane imanin amfaninsa da yawa ga ayoyi a ƙur'ani wadda suke roƙon Allah ya ba su dama su yi imani bayan lokaci ya ƙure idan ƙiyamun laili aka ce ka yi ba ka yi ba da ka ga ranarta idan zina aka ce ka bari ba ka bari ba da ka ga ranar barin da alkhairin barin duk abin da Allah ya umurce ka akwai ranarsa duk abin da aka hane ka akwai ranarsa waɗansu malamai suka fassara amilatun nasiba masu aikin wahala cewa irin waɗannan ibadodi da ayyuka da suka yi a rayuwar duniya da tsammanin zai amfane su amma rashin imani da kyakkyawan kuduri ya sa aikin ya lalace waɗansu kuma suka ce amilatun nasiba masu aikin wahala ne a wutar a lahirar ɗan wuta idan an ce ɗan wuta ne ba wai kawai za a je a samu wani gefe ne a sa shi a wutan ba a ba barinsa za a yi ba idan an ce ɗan wuta Allah ya tsare mu ɗan wuta ne to ba je ba shi a wutan za a yi kawai a fita harkarsa ba ya yi ta ƙonewa akwai ayyuka na masifa da zai ta cin karo da su shi ne ma'anan sa'urhikuhu sa'uda سأرهقه صعودا Allah ya ce sa'urhikuhu sa'uda ai sa'ukallifuhu azaban shakan la rahata lahu fiha Allah ya ce zan ɗora mai azaba da zai diddiga shi wadda babu hutu a ciki Allah ce zan haɗa shi da aiki a wuta, zan kallafa mishi wata azaba da ba zai taɓa samun sararawa a cikinta ba. Idil agalalu fi a anakihim wasalasul yushabun fil hamimi
أعناقهم والسلاسل يسحرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين Allah yana bayanin kafirai da suka kafirce suka samu kansu cikin azabar Allah ranar alkiyama Allah ya tsare mu idil aglalu fi anaqihim Allah ya ce an sanya kukumai a cikin wuyoyinsu wani hankob ne da za a daure hannun mutum da shi a daure wuyansa da wannan hankob wasalasul yushabun Allah ce ga kuma sarƙoƙi ana jan su da sarƙan fil hamimi a cikin tafashashen ruwa sun mafi nari yusdarun sannan a kai su wuta a gasa su haka za a yi ta matsan wuta ya tufu na baina hawa baina hamimin aham Shekul Islam Ibn Taymiyyah yace shine ma'anan amilatun nasiba a wutan a wutan ba wai za a bar dan wuta ya zauna lafiya ba zai sha bakar wuya a cikin wutan zai sha bakar wuya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yace alqatlu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana Abdullahi dan Mas'ud yace mutuwa a tafarkin Allah a kashe mutum wajen daga kalmar Allah yukaffiru dhunuba kullaha na kankare laifuffuka dukansu illal amana sai dai in mutumin ya taɓa cin amana. Shahada arma ba ta kankare cin amana. Shahada mutum ya mutu gun daga kalmar Allah, mutuwar shahada duk saɓon Allahnsa ana kashe shi mutuwar shahada duk abin da ya ma Allah na laifi Allah ya yafi. ya ce amma banda cin amana yi wuta bil abdi yau malkiyama wa in kutila fi sabilillah ya ce za a zo da bawa ranan alkiyama ko da an kashe bawan a tafarkin Allah wajen daga kalmar Allah fayukal sai a ce mishi addi amanatak ka dawo da amana da aka baka la ilaha illallah ba fa wanda ya mutu a asibiti ba ba fa wanda ya mutu akan wani abu ba wannan ya mutu ne wajen daga kalmar Allah ya mutu ne don ganin tauhidi ya tabbata anan shi ya mutu ya mutu ne don kare tauhidi ya mutu ne don kare kalmar la ilaha illallah ya mutu ne don kalmar Allah ta ɗagu yace yu'ta bil abdi yawmal qiyama wa in qutila fi sabilillah za a zo da bawa gaba ga Allah ranan alkiyama ko da kuwa an kashe shi ne a tafarkin Allah fa yuqal sai a ce mishi addi amanatak wani ka dawo da amana da aka baka a duniya wani amanar dukiyar marayu aka bashi wani amanar dukiyar mai gidansa wata amanar dukiyar mijinta ya bata amana ta ci amana wani amanar shugaba ne ko gwamna ne ko ciyaman aka ɗauki amanar dukiyar jama'a aka bashi ya ci amana addi amanatak gashi yayi shahada abinda ya rage shiga aljanna sai a ce mishi ka dawo da amanar da aka baka fa yaqul sai ce ai rabb kayf wa qad dhahabat ad-dunya zai ce ayya ya ubangiji yaya zan yi na dawo da wannan amanan bayan duniya ta kare abinda aka ban amanan Allah a duniya ne kuma duniya ta tafi فيقال انطلقوا به إلى الهاوية Allah sai ce ku ja shi ku kai shi hawiya wuta ya je ya ga amana fa yuntalaqu bihi ila alhawiya sai a dauke shi a tafi da shi bakin wuta wa tumathalu lahu amanatuhu ka hay'atiha yawma dubi'at ilayhi sai a suranta mishi amanar da aka bashin a can ƙasan wuta a irin sifar amanar ran da aka ba shi amana. Idan taraktoci ne aka kai ma'aikatan suka salwantar da su sai a nuna mishi ga can taraktocin a ƙasan wuta. Idan dukiyar al'umma ne, daloli ne ko nera ne, sai a nuna mai ga can curin dukiyar a ƙasan wuta. in dukiyar marayu ne filin marayu aka bashi ya ci duk abin da aka bashi na amana wato matsalu lahu amanatuhu ka hay'atiha yawma dufi'at ilayhi sai a nuna mishi wannan amanar ga ta can a ƙasan wuta ran da aka ɗauki amanan aka bashi fayaraha fayarifuha zai ga amanar kuma ya gane amanar zai gane tabbas wannan shine filin wani fayaraha fayarifaha zai ga wannan amanar gatanan ya gane wani dukiyar mai gidansa ne fayahawi fi asariha sai ya gangara cikin wuta sai ya nufi inda amanar ta fayahmiduha ala atiqihi idan ya shiga wutan sai ya dauko amanar wannan amanar sai ya ɗora ta akan kafaɗansa hatta idza zanna annahu karij sai ya tabbatar yanzu ya iso baki zai fita zallat an atiqihi sai ta zabe ta koma ta fada fa yahwi fi athariha abadal abidin haka zai yi sai ya ɗauko ya zo fita ta subce ta koma ya sake bi ya ɗauko ta subce ta koma don Allah malam kai kana jin wannan maganan da wasa ake yi? To wani yaron shago ne, yaron shago ne, amma yanzu ya sayi filaye, ya sayi kadarori ya ajiye da dukiyar mai gidan. Wani dukiyar marayu aka bashi ya rike, wani dukiyar al'umma aka bashi. To idan aka baka amana ka ci amana, wallahi ko mutuwar shahada kai sai ka dawo da amana illal amana asali ne na Abdullahi dan Mas'ud wa lahu hukmur raf malamai sun bashi hukunci domin ba zai yiwu Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan daga kansa abinda zai faru a filin alkiyama ba face ya ji ne daga mai gida manzon Allah alaihi salatu wassalam Eh, to yanzu cin amanar musamman da shugabanni suke yi kai abin haddabatan basira haddabatan basira wato in ka kalli irin abin da ke faruwa a cikin al'ummarmu ƙasarmu jagororinmu da sauransu akwai taɓewar basira a cikin irin cin amana a cikin irin cin amanar wallahi har akwai taɗewar basira saboda ka duk da barbaru na shugabanni da barbaru da yawa illa man rahimallah sai waɗanda Allah ya tsarkake su sai waɗanda Allah ya tsare su iya da barbarun shine dukiyar al'umman su ta yada a sace ta haka ne haka ne za a yi ta kirkiran ayyuka wadda ta ƙarƙashin wannan ayyukan da a sace dukiyar al'umma hanya ce za a zo a ce da a yi hanya a je a gama lissafi a gama buge-buge a gama duk abin da za a yi na kwangilar da za a bayar a hanyar sai a samu duk abin da hanyar za ta ci misali biliyan goma ne a biliyan goma nan a biliyan goma nan sai ka samu shi gwamna da zai ba da kwangilar yana da 30% a ciki eh wani wadda ya kai matuka wajen zalincin sai ya karbi 30% din ma kafin ya bada aiki wani za a zo a ce aikin abinda aikin zai ce misali biliyan goma ne shi da kansa zai ce a sa biliyan sha biyar duttan irin waɗannan hanyoyin ake sace dukiyar al'umma a ƙirƙiri wancan aikin ba don manufar ceton al'umma da taimaka wa al'umma ba sai dai don aikin zai ba da dama a saci dukiyar jama'a a ƙarƙashinsa kuma sai ka samu mutumin da zai yi irin wannan ya kai shekara hamsin da biyar sittin ko ya haura sittin to malam idan wanda ya kai shekara sittin zai iya wannan almundahanan don Allah yana da basira ka lissafa wadda yau a duniyan nan aka ce ya kai shekara hamsin da biyar ko ya kai shekara sittin a duniya ko ya kai shekara sittin da biyar a duniya ka buga lissafi idan za a maimaito mishi waɗannan shekarun san kansa yalla oi ba fa kai ba shekarunka da yau kake da su inda waɗannan shekaru da a sake juyo su a kanka wallahi ɗan da ka haifa ma ya mutu ba kai ba wadda ya shekara sittin yau a duniya idan daga nan zuwa wani shekara sittin ba shi ba ‘ya'yansa ma watakil sun ƙare a shekara sittin mai za ka yi da dukiyar jama'a wace mota za ka shiga ka burge mutane to haka za a je idan ma'aikatu ne da haka ake kashe su a rubuta wannan a rubuta wannan iya abin da ake kokari a sanya ya za a shirya rasidai da rubuce-rubuce wannan abun da kuke yin ba ku kadai kuke rubuta ba mala'iku ma suna rubuta in an shiga mitin a mitin din mala'iku suna nan abu yadda kuke rubutawa suna rubutawa yadda kuke rubutawa suna rubutawa saboda haka idan aka yi wani project an kashe mishi abinda ya kamata in ka kalle shi a kashe mai miliyan talatin ko miliyan hamsin ko miliyan ɗari to sai ka samu an kashe ninki ukun kuɗin akan wannan aikin wai duk waɗannan hanyoyi ne da dabarbaru da mutum zai yi wai ya nemi abin duniya don wata bukatarsa to duk wanda ya ci wata amana ka ji wannan duk wanda ya ci wata amana ko kai ne aka baka amana na gona ne na ko menene ka ci wannan amanan wannan amanan za ka ɗauko ta ranar kiyama to ashe kenan kaga maciyin amana yana da aiki a wuta ko bai da aiki amilatun nasiba amilatun nasiba amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ya ce za su shiga wuta mai tsananin kuna an ɗau ƙasƙanci an shiga cikin gajiya da wahala tasla naran hamiya ga kuma wuta mai tsanani tuskamin ainin aniya Allah ce ana shayar da su da wani ruwa wani marmaro aniya wadda ya kai matuka wajen tafasa. Taslana naran hamiya. E ka duba alkur'ani ruwa ne da a sha, za a ba ma ɗan wuta ya sha, za a kwara mishi a kansa, ana zuba mishi, ana bashi ya sha, shi ne wasu kuma ana hamiman fakakku. fa'a a ma'a'akun. Za a ba su ruwan, Allah ya ce idan suka sha ruwan sai ya yi daga-daga da kayan cikinsu. A suratu dukan kuma ya ce, Sun masu bu fauka ra'asihi. Sun masu bu fauka ra'asihi min azabil hamim. Allah zai ce, Ku kwara mishi ruwan zafin a kansa. a suratul hajji ce wa yusabbu ne yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zuba musu wannan ruwan saboda haka za a ba wa dan wuta ya sha a kwara mishi dan kuma da muka karanta ayan baya summa fin nari yusjadun idhil aglalu fi a'naqihim wasalasilu yusabun أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم كاغا أنان جنس ني أتكين تفششن ruwa nan kuma suratu Muhammad ba su ne su sha suratul hajji da suratul dukan kwara musu to hankali shine tunda abun da gaske ne hankali ai shine kiyayewa tuska min ainin aniya ana shayar da su da wani ruwa da ya kai matuka wajen tafarfasa ya kai matuka wajen zafi laisa lahum ta'amun illa min dari Allah ce kuma ba su da wani abinci a cikin wuta illa min dari sai kayan dari suka ce wata kaya ce mafi hadarin kaya mafi hadarin kaya kayoyi da kake gani waɗannan kayoyi akwai kayan da in ya soke ka yadda ka san cizon maciji ya kai ke dawo kaya ne amma in ya soki mutum da dafi a cikinsa to bari kaya ne mafi hadarin kaya ba abin da za a ba su ci Allah ce illa min bari idan sun ci wannan wa min shaklihi azwaj akwai kuma inda za a ba su zaqum akwai inda za a ba su wancan akwai inda za a ba su wancan wannan duka sakamako ne na kafirce ma Allah bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dogewa akan munanan ayyuka laysa lakum ta'amun illa min dari ba su da wani abinci sai dari a wani ku illa min gislin inna shajarata zakum ta'amul afim kalmuhul yagli fil butun ka galihi hamim itaciyar zakum Allah ce ta'amul afim abinci ne na masu saba ma Allah kalmuhuli yagli fil butun Allah ce kamar dalma haka yake tafarfasa a cikin dan wuta in yaci ka galil hamim Allah ce yadda kaga ruwan zafi ke bararraka haka dan wuta in yaci wannan itacen haka yake tafarfasa a cikin sa khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Allah sai ce ku kama shi ku fisge shi ku je ku jefa shi a tsakiyar wuta thumma subbu fawqa ra'atihi min azabil hamim ku kwana mai ruwan zafi a kansa Allah yace la yusmin wa la yughni min ju'in shi wannan abincin su wannan dari din la yusmin bai sa kiba wa la yughni min ju'in kuma bai maganin yunwa dama abinci ɗayan biyu ne ko da bayi da abun da zai gina jiki to dai ya kashe yunwa duk kashin amfanin abincin in ya kashe yunwa ai za a rayu to Allah sai ya ce abincin da za a basu la yusminu bayi gina jiki wala yugni min ju'in kuma baya wadatarwa ga jin yunwa bai hana a jin yunwa bai gyara jiki me amfanin wannan abincin to dama abincin azaba abinci ne da za a ba wa ɗan wuta domin azabtar da shi Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu daga azaba Allah ya tsare mu daga azaba to sai mu kwana sai kuma wani satin Allah kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk